ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sanninmu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka a kuma wannan masallaci mai tarin albarka muna nan a cikin wannan littafi namu da ake kira al'usulun salata kuma mun je ƙarshen littafi a satin da ya wuce idan ba manta ba malam ya yi mana magana a kan wato alba'atu ba'adal mauti والحساب والمجاوزة على أعمال بني آدم يوكو مالا زي ما نمغانا أكم هجة الله على الناس بإرسال الرسل للنظارة والبشارة مالا يتي وبنجي مبوعي للأوككة يا ينك هجة أكم متانيه bi irsalin rusuli ta yadda Allah ya aiko masu da annabawa da kuma manzanni linnazarati don su gargaɗi mutane wal busharati kuma don su bushara wato malam zai kawo mana dalilai da suke nuna Allah ta'ala ya yanke hujja akan mutane saboda Allah ya aiko masu manzanni waɗannan manzannin kuma suna masu gargadi gargadi zuwa ga waɗanda suka ƙibin tafarkin tauhidi sannan bushara zuwa ga waɗanda suka kaɗaita Allah da bauta قال المصنف رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ما لن يكتوى وأرسل الله جميع الرسل الله مبوائي لتوكك يا أيكو دكا من ذني مبشرين سنة ما سبشارة ومنذرين كما سنة ما سقرقديه wato ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya aiko duk manzanninsa ga baki ɗaya da abaibai guda biyu abu na farko albushara wato shine ba da bushara ga waɗanda suka bi tafarkin annabawa suka ta Allah da bauta abu na biyu wa munziri na kuma suna gargadi ga waɗanda suka saba matafarkin Allah mabuwayi da ɗaukaka. Mala ya ce dalili akan wannan magana tashi, faɗin Allah ta'ala rusulan mubashirina, manzanni ne mubashirina waɗanda suke masu bushara, wa munziri da kuma suna gargadi, li Allah ya kuna linnasi hujjatun don kada mutane su samu hujja a gaban Ubangiji ranar tashin kiyama. ba'adar rusul bayan an aiko masu manzanni wato kan mutane su samu hujja a ranar tashin kiyama su ce ya ubangiji laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nakhza kan mutane ranar tashin kiyama su ce ya ubangiji da ka aiko mana manzanni ai da mun bi tafarkinka to ubangiji ya riga ya yanke masu hujja tun a nan duniya an aiko manzanni suna masu bishara ga waɗanda suka bi tafarkin Allah sannan suna gargaɗi ga waɗanda suka saba ma tafarkin Allah sai malin ya ce wa awwaluhum nuhun farkon manzanni da Allah ta'ala ya aiko a bayan ƙasa farkon manzo daga cikin manzanni shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ƙarshen kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa katamul nabiyyi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa والدليل على أن أولهم نوح dalili da ke nuna cewa farkon manzo a bayan ƙasa shine annabi nuhu faɗin Allah ta'ala da ya ce inna ahwayna ilaika hakika mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai wannan manzo kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'di da kuma annabawan da suka zo a bayansa wato wannan dalili ne da ke nuna farkon manzo daga cikin manzanni shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam mala yace wa kullu ummatin ba'athahu Allahu ilaihim rasula wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaihim rasula dukkan al'ummar da Allah ya taba yi a bayan kasa ba'atha Allahu ilaiha rasulan Allah ya aiko mata manzo min nuhin tun daga kan annabi Nuhu alaihi salatu salam ila Muhammadin har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzannin nan gaba ɗaya saƙonsu guda ɗaya ne ya murhun bi ibadatillah tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam saƙonsu shine ya murhun bi ibadatillah wato manzannin suna umurtan mabiyansu da bautata ma Allah wahdahu shi kadai wa yanhahum an ibadati taghut sannan kuma suna hana su bautata ma wani wanda ba Allah ba duk wani wanda za a bautata ma wanda ba Allah ba kuma ya yarda da butar to wannan shi yake kira taghut wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan shine fadin Allah ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aika a cikin kowace al'umma ne muka aika mata rasulan manzo wannan manzon da yaje me yake gaya masu ani ibudullah ku bauta ma Allah shi daya wajitani butagut ku nisanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba to wannan shine abin da malam ya fala a ƙarƙashin wannan matashiyar idan muka sake komawa muka bi maganganun ɗaya bayan ɗaya za mu irka cewa akwai natija da yawa da za mu fitar faɗinsa da ya ce allah ya aika dukkan manzanni tun daga farko har ƙarshe ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya aika masu manzanni aka kuma nuna cewa manzan nan na farko shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam saboda tsakanin hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakanin annabi adam da kuma annabi nuhu akwai shekara guda dubu karni guda goma duk da yake akwai sabani tsakanin malamai akan me ake kira da alqarn karni daya amma da yawan malamai sun tafi a kan cewa shekara tamanin wasu ce shekara tari don ka ɗauki ƙarni ɗaya shekara tari ne da ka gama zala ce tsakanin annabi nuhu tsakanin annabi adam da annabi nuhu akwai shekara dubu ke wannan shekara dubun gaba ɗayanta an yi ta akan tauhidi wato sai bayan shekara dubu mutane suna bautata ma Allah shi ɗaya sai shaidan ya satsato sai shirka ta shiga cikin al'umma wannan shi za ka samu fadin Allah ta'ala kanan nasu ummatan wahidatan waktalaku mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya waktalaku ana ƙaddara kalmar waktalaku a nan saboda ta zo a cikin wata ayar a cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam Allah ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu wa ma kana nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahidatan al'umma ce guda daya wadda take da abin bauta guda daya kuma take da alƙibla guda daya fakhtalafu amma sai suka rarraba to shine in ka dawo cikin suratul baqara Allah yake wa ma kun kana nasu ummatan wahidatan alam bai sa faktalafu ba sai ce fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina to sai ka dauko kalmar faktalafu a can sai ka sanya ta ana kana nasu ummatan wahidatan faktalafu mutane sun kasance al'umma ce guda daya mai bautar Allah shi daya tak faktalafu sai suka yi sabani to da suka yi saɓanin nan fa ba a sallahun nabiyyi na mubashiri na munziri sai Allah ya ta aika masu annabawa mubashiri na suna masu bushara wa munziri na kuma suna masu gargadi ina fata ana fahimta wato farkon manzo a bayan ƙasa wato shine wa farkon annabi shine annabi adam alaihi salatu wassalam zamansa da ya a duniya ya karantar da tauhidi bayan ya tafi kuma mutane bautata ma Allah kawai su sai da aka shekara dubu sai shirka ta latso ta shigo cikin wannan al'umma sai Allah ta'ala ya aiko annabi kuma manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to da me Allah ya aiko manzannin shine da sako guda biyu mubashirina wa munzirina suna masu bushara kuma suna masu gargadi bushara ga waɗanda suka bi tafarkin tauhidi gargadi ga waɗanda suka ƙi tafarkin tauhidi wannan shine saƙon da annabawa suka zo da shi saboda mai saƙon da suka zo da shi guda ɗaya ne wanda yake da reshe guda biyu shine ibadatullahi wahdahu la sharika la bautata ma Allah shi ɗaya tak da kuma mai alkufur bitbagut kafirce ma duk wani abin bauta wanda ba Allah ba to sai suka tun da wannan shi ne saƙon guda biyu bautata ma Allah shi ɗaya to duk wanda ya bautata ma Allah shi ɗaya ya nisanci shirka to an yi masa bushara akwai aljanna a gefe guda kuma duk wanda ya bautata ma wani wanda ba Allah ba to shi kuma ana gargadinsa cewa ya tuba idan bai tuba ba akwai azaba mai raɗaɗi wannan shine abin da zaka samu a cikin ayoyin Qur'ani da yawa bushara gargadi bushara gargadi zaka ga an ambaci halaye na mutanen kwarai a ƙarshe kuma sai ambaci me sakamakon su shine aljanna wannan ane masu bushara in kana ciki to ka ƙara zama daram ane maka bushara a gefe guda kuma sai ambaci mutanen banza da siffofinsu sai kuma ambaci sakamakonsu idan sun koma kiyama shine ne azaba in kuka duba suratul waqi'a gaba ɗayanta haka ta raba mutane an raba mutane kashe biyu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ambaci mutane na ƙwarai ashabul yamin sai Allah ce ala sururin marfu'a ala sururin marduna muttaqi'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yasma'una fi la yusaddauna 'anha wa la yunzafun wa fakihatin mimma yatakayyarun ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين كالتي في سدر مخضود وطله ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن شيشاء وجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين كذا ندب شارع كتير an ambaci mutane waɗanda suke na ƙwarai Allah ya ce ala suririn mauduna wannan duka bushara ce Allah yake masu ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya faɗi irin abin da ke cikin aljanna ya ce suna akan wato suna a cikin farin ciki sannan kuma suna a kishingide a kan gadaddajinsu na alfarma mutaƙi'ina alaiha mutaƙabilin sannan suna fuskantar juna wato aljanna ba wanda zai juya ka ga ƙeyarsa duk sadda za ka ga wani to kana kallonsa yana kallonka ya tufo alaihim wildanun yara ƙanana suna kewaya a kansu mukhalladuna su waɗannan yaran suna nan dindindin ba wani lokaci da za a ce sun girma sun fi ƙarfin su shiga cikin gida Allah ta'ala ya ce bi akawabin wa abarika suna yawo da kofuka wa abarika da kuma butoci wannan butar akwai abin sha sannan ga kofi in kana da bukata za su miƙa maka su zuba maka ka sha menene a cikin wannan abin shan shine giya wa abarika wa ka'asin min ma'i sai Allah ya ambaci irin giyar ya ce la yi saddauna an ha wa la yunzifun ba ta ainihin wato kawar da hankali sannan ba ta sa ciwon kai wannan malamai suka ce a shi kenan giyar duniya tana kawar da hankali kuma ta sa ciwon kai shi yasa ta lahira Allah ya ce la yi saddauna an ha wa la yunzifun sai Allah ya ce wa fakihatin mimma yatakayyarun kuma suna da kayan marmari irin wanda suke bukata duk lokacin da suke bukata akwai shi ba irin na duniya ba wanda za a ce babu kaga duka bushara ne sai Allah ya ce walahmi tsairin suna da kuma nama na tsuntsu mimma yashtahun irin abin da ransu yake bukata na naman tsuntsu to akwai shi in dafaffe ne in soyayye ne in gasai duk irin naman da suke so to akwai sai Allah ya ce wa huru da kuma 'yan mata matan gidan aljanna Allah ce ka amsali lu'lu'il maknun kai ka ce ainihin zinari ne wanda yake a cikin kwansansa wanda ba riga an buɗe shi ba dan aljanna ne zai buɗe da kansa wato yar matar gidan aljanna tana a cikin wani kwansanta ba mai buɗewa sai wanda yake shine Allah ya halatta mata Allah ce jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamako ne ga waɗanda suka yi imani saboda aikin da suka yi sai Allah ce la yasma'una fiha lagawan wala tasima ba sa jin wata yasasshiyar magana ballantana a shari'a a'a illa qilan salaman salama abinda suke ji kawai aminci aminci wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar wa ashabul yamin Allah ya ce ga kuma ma'abuta dama ma ashabul yamin menene ya sanar da kai ma'abuta dama sai Allah ya ce fi sidirin maqdud suna cikin ainihin sidir shine magarya maqdud amma wanda take da kusasshiya wanda babu kaya a cikin ta wa talhim mandud wa tal shine dan ici wanda yake mai dadi na dabino ne na inabi ne na duk abin da kake bukata akwai shi na kayan marmari sai Allah ya ce wa zillin mamdud da kuma inuwa wanda ba ta karewa ba irin inuwar duniya ba wa ma'in maskub da kuma ruwa wanda yake mai kwarara wa fakihatin kathira kai da kayan marmari masu yawan gaske la maqtu'atin wala mamnu'a ba sa yankewa ba kuma a hana mai bukata wato ba irin na duniya ba kenan kenan na duniya suna yankewa kuma in kana da bukata ma in baka da kuɗi ba za a baka ba to na lahira ba haka suke ba la maqtu'atun wala mamnu'a sai Allah ya ce wa furushin marfu'a suna da shimfidu katihu marfu'an masu tudu in an ce shimfida a larabci ana nufin kuma da mace a kai shi yasa aka ce marfu'a domin ina amfani shimfiɗa babu mace a kai shimfiɗa gwamno ka gabata da wani amfani ko zai da ya tashi ya fita ya bari haka zai dawo ya samu da ke sa su larabayin suka ce furush suna nufin shimfiɗa wadda akwai mace kuma a kai ta halal ba ballagaza ba bakar a sha na ƙona gari a'a ta halal shi yasa Allah da ya kawo magana shimfiɗan sai ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a mu ne muka ƙage halittar 'yan matan aljannan ƙaga mu ne muka ƙage halittarsu faja Allah hunna abkaran mun sanya su gaba ɗaya 'yan mata ne ba zawarawa a ciki nan ce ba zawara kuma ita zaune ya riga ka ba gani wani saboda kishin samaki ba a wurin ba zawara saboda ba ya sanya tarayya da wani to na lahira ma gaba ɗayansu 'yan mata ne sai kuma Allah ya ce uruban atraba tsare kun juna ba wanda ta biyo ta shekaru daidai wa daida suke Allah ya ce li ashabil yamin duk wannan an tattalin su dan ma'abuta dama kaga wannan duka bishara ne yake ina fata ana fahimta ga suwa ashabul yamin suwaye ashabul yamin sune wanda suka bi tauhidi to wannan shine sakon annabawa duk waɗanda suka bi tauhidi to ane masu bisharar wannan ni'imar Allah ne da kansa yake faɗa irin ni'imar da take a cikin aljanna a cikin me a cikin littafin sa wanda la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi sai Allah ya diya kuma yace wa ashabu shimal sai ce ba ashabu shimal sai Allah ya ce fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون عيدا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآخرون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا قلنا كما قرقدين قسوة أصحاب الشمال waɗanda suka ƙi bin tauhidi su kuma ga gargaɗinsu da ake musu Allah ce mai sanar da kai na hannun hagu ‘yan hannun hagu’ ma ashabu shimal sai Allah yake fi samumin wa hamim fi samumin suna cikin wani hayaki wa hamim da kuma ruwan zafi tafasashe wa zillin da wata inuwa min yahmum wanda yake ta bakin hayaki ita ce wanda Allah yake la zalilun wala yughni min alham za a ce masu in ɗaliku ila zillin zi salasu shu'aib la zalilin wala yuguni min alhaq innaha tarmi bi shararin kalqasr Allahu akbar idan sun nemi hutu sai a ce masu ku tafi ga wata inuwa can sai su ruga sun dauka cewa inuwa ne sai su je su iska wani hayaki ne ka san hayaki in ya turnike yanzu idan ana kona taya aka tara kamar guda ashirin aka banka musu fetur daga nesa bakin hayakin in ya turnike in kana nesa za ka ɗauka cewa inuwa ce ta gaji marai sai sun matso sai su ga cewa ai wannan bala'in na hayakin ya fi musiba a kan wutar da take cinsu a cikin azaba Allah sau don ko a yau idan ka duba in gobara ta turnike ai kafin wutar ta cinye mutum ma hayakin ne yake kashe mutum saboda hayakin kusan ya fi musiba a ranar lahira akan wannan azabar da suke ci Allah zai ce masu labari don walakari babu sanyi a cikin mai a cikin wannan wato hayakin walakari mun kuma babu aminci malamai suka ce dama abu uku a duniya sun fi sauƙi to kuma a lahira sun fi wahala yanzu a duniya babu abu mai sauƙi irin hanya hanya tana da wahala a duniya hanyar da za ka bi gida hanyar zuwa kasuwa hanyar zuwa gona hanyar ba su da wahala ga tunan ko'ina to a lahira ba abin da yake da wahala irin hanya saboda mai wasu za a shiryar da su zuwa ga hanyar tafiya wuta Allah zai ce wa qifuhum innakum mas'ulun uhshuru alladhina zalamu wa azwajihim wa ma kanu ya'budun min dunillah fahaduhum ila sawa'il jahim ku shiryar da su zuwa ka tafarkin me hanyar tafiya wuta shi yasa Allah ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir hanyoyi guda biyu ne a lahira babu ta uku ko dai hanyar da za ka bi ta bulle da kai sai aljanna Allah ka sa da mu a ciki ko kuma hanyar da za ka bi ta bulle da kai wuta abu na biyu mai sauƙi a duniya shine mai ruwa yanzu ruwa duk wanda ka nema zai baka da ka tsaya inda kake a taimake ni da ruwa ta kawo a baka to a lahira kuma ba mai samun wannan ruwan sai wanda ya aiki a duniya saboda mai ruwan da ke akwai a lahira na waɗanda suka yi aiki ne kawai na ƙwarai shi ya sa ɗan wuta Allah ya ce wa in yastagi su yughasu bima'in kalmuhul yashghul wujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa amma ‘yan aljanna fa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce wa ma'in masko ya ce wa an harun min ma'in lam ya wa an harun min ma'in zaira asinin wa an harun min labanin lam ya ta zayyar ta'amu suna da ƙorama ta ruwa wanda bai canza launi ba abu na uku shine a duniya ba abu mai sauƙi irin inuwa duk inda ka nufa ga inuwa nan ba wanda za ka zo shan inuwa mai yana ce kai banda kai to a lahira inuwa kuma guda biyu ne ko dai inuwar aljanna waccan wanda Allah ta'ala ya ba mu labari tilkal jannatin lati udal muttaqun ukulaha da'imun wa dhilluha ko kuma me ko inuwar azaba ita ce wannan in taliqu ila zillin zai salasi shu'ab ga wannan wa zillin min yahmul la baridun wala karim ababe uku suna da sauki a duniya amma kuma suna da wahala a lahira sai wanda Allah ya shirya Allah ka sa da mu a ciki Allah ya ce me yasa ka ga musu haka sai Allah ya ce innahum kanu qabla zalika mutarafin sun kasance kafin aje lahira mutane ne mabarnata abinda duk Allah baya so shi suke wa kanu yasirruna ala al-hinsil azim sun kasance suna dogewa akan saban Allah mai girma duk lokacin da kai magana akan shirka wani yana gefe haushin karkar yake yi ka duba mutanen da ke tafiya kabari mala na ebo kasar kabari ko iccen kabari wanda ma bala'in nashi ya kai bala'i a ce ya tono wani abu ya yanko wani abu daga cikin mamaci ya yi masa tsafi don ya samu ya sirruna alal hinsil azim Allah ce wa kanu ya ƙuluna idan mituna sun kasance ma suna cewa yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa idaman muka rududduge muka lalace a inna lama ba'utu na mu za a tayar da mu wai sabuwar halitta sai ma suke tambaya au aba'un al-awwal to mu ne za a tasa ko kuwa ubanninmu na farko a ciki suwa za a so mu tashi Allah ce kace innal awwalina wal akhirina kace da na farkon da na ƙarshen lamajmu'una za a tara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa wani yini wanda yake sananne wanda babu ya san shi sai Allah wato da na farkon da na ƙarshen dukkanin ku gabaki daya za a taro ku kaga duka gargadi ne Allah ya ce summa innakum ayyuhadhaluna almukazzibun sannan za a ce muku ya ku taron waɗannan makaryatan maɓarnata makaryata ya ku taron fatattu kuma makaryata la'akiluna min shajarin min zaƙo wallahi sai an tilasta ku kun ci daga wata bishiya wadda ake kira shajaratar zaƙo bishiya ce amma daga cikin wuta take fita Allahu akbar ba nan sai an yi ruwa bane bishiya ta fita to a lahira bishiyar daga cikin wuta take fita innaha shajaratun takhruju min asalil jahim sai Allah ce dal'uha ka'annahu ru'usush shayatin فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون الله يقول والله سيكون شدق ولا بشيء تشجرة الزقوم فمالئون منها البطون كما سيكون تكا تكين كليجا الله يفك يد ولا بشيء تكين idan an ci ta kawai ana tana zuwa iya wuya sai ta makura mutum bata fita ba bata shiga ciki ba kuma yanzu ko kifi kake ci a ƙaramar ƙaya ta makure maka a wuya ya wani hali kake shiga ballantana a ce wani azaba ce wadda za ta shiga ta tokar wuya Allahu akbar Allah ce fasharibuna alaihi min alhami za a tilasta ku kuma ku sha daga wannan tafasasshen ruwan zafin sha irin shan da raƙumi yake yi mai tsananin kishi yanzu idan ka samu raƙumi wanda yake da tsananin kishi ya kake ganin yana shan ruwa to irin wannan shan za a tilasta ku ku sha wancan tafasasshen ruwan la ilaha illallah Allah ce fasharibu na shurbal hi sai a ce haza nuzuluhum yawmaddi Allah zai ce wannan shine masaukin su ranar tashin kiyama to kaga wannan gargadi ne gasuwa ga waɗanda suka ki tafarkin tauhidi na baya kuma bushara ce gawa ga waɗanda suka bi tafarkin annabawa to shi yasa malai yace dukkan annabawan nan sun zo da gargadi ga waɗanda suka karkace matabarkin bautar ubangiji sannan kuma sun zo da bushara ga waɗanda suka bi tafarkin tauhidi to waɗannan kuma dalilin da yasa Allah ya aiko annabawa da Allah ya kuna linnasa ala Allah hujjatun ba'da rasul saboda kan mutane su samu hujja ranar tashin kiyama su ce ya ubangiji ya baka aiko mana manzanni ba wallahi da mun bi tafarkin da ka aiko mana to ubangiji sai ya yanke hujja imamu sa'adi yake cewa arsalahumullahu mubashirina liman aqa Allah wattaba'ahum ubangiji ya aiko dukkan manzanni dan su zanto masu bishara liman aqa Allah ga wanda ya biyayya zuwa ga Allah sannan kuma ya bi su manzannin bi sa'adati dunawiyya wal ukhrawiyya ya aiko su duk wanda ya bi Allah kuma ya bi manzanni to za su samu rayuwa mai kyau a duniya kuma za su samu rayuwa mai kyau idan kiyama ta tsaya wa munziri na man asa Allah kuma ubangiji ya aiko manzanni don su gargadi wanda yake saba ma Allah wa khalafahum bi shaqawati daraini da kuma wanda ya saba ma annabawa cewa akwai bala'in duniya da kuma lahira akwai asarar duniya da lahira cikin duk waɗanda suka kibin tafarkin annabawa to kuma yau idan ka duba ai za ka samu da yawa tafi wajejen da babu addinin musulunci ka ga yadda mutane suke rayuwa za ka iska babu bambanci tsakaninsu da dabbobi ba bambanci ba bambanci tsakanin mace da namiji yadda namiji zai je aikin wahala haka mace za ta je ta yi ni tana aikin wahala kuma ta zo da daddare ta ɗauki kaya to haka idan ka duba ko da rayuwar turawa da muke ganin cewa sun ci gaba za ka iske cewa da suka rasa musulunci a gefe da dama idan ka kalle su za ka iske rayuwa suke wanda ba mai daɗi ba yanzu ka ɗauki rayuwarsu economically idan ka ɗauki bature ɗaya na ingila ko na america waɗanda ake ganin ko na rasha waɗanda ake ganin su ne present super powers kowane bature ɗaya idan da za a yanka naman sun ana sayowa ba zai biya bashin da ake binsa ba ba zai biya ba to idan ka ɗauki rayuwarsu kuma socially za ka iske ai dabbobi ne ma ta wannan ɓangaren tun da mutum zai zauna da mace ba aure shekara nawa zai zauna da ita shekara goma shekara ashirin a ƙarshe su rabu uwa ka ubanka kowa kama gabansa in an haifi ɗafa nata ne ita za ta kula da shi shi yasa idan mutum ya tsufa sai a kai shi gidan tsofaffi sai a jefar da shi saboda namiji ne ba ya da ɗan da zai tallabe shi sai ‘yan kaɗan in matacce ma ita ma gidan malayu za a kai ta a jefar da ita sai ranar kirsimeti zai je ɗan ba ta alawa shi ke ne ya tafiyarsa sai bayan shekara guda idan ka ɗauke su kuma ta ɓangaren family life za ka iske da yawansu cikin kowane mutum goma cikin baturan ingila ko amerika ko german ko rasha cikin kowane mutum goma mutum ɗaya gayi ne kusan gayi ɗan luwaɗi ko dai ana aurensa ko yana aure ɗaya kenan cikin sauran wannan kuma mutum tara ɗin guda ɗaya bisexual ne kun san bisexual mutumin da da dabbobi yake saduwa idan namiji ne to yana da karyarsa ita take biya masa bukata idan mace ne tana da karanta ita yake biya mata bukata ko yana da jakarsa a nan yake biyan bukata in mace ne watakila tana da dokinta shi ke biya mata bukata ko jaki cikin waɗannan guda bakwai ɗin in ka sake ɗaukar statistic kuma to ɗaya a cikinsu shi kuma kawai wato abin nan ne womanizer ne shi ba ruwansa da mace ko namiji in bukatarsa ta tashi to kawai zai iya samun mace zai iya samun dabba zai iya samun wani abu irin abin nan dinnan toy dinnan irin wannan esana dinnan ya yi amfani da ita bi shi kawai in bukatarsa ta tashi kawai mahaukaci ne ko ina idan ya samu kawai zai biya bukatarsa kawai to kaga waɗannan ai ko ba a gaya maka ba kasan suna cikin tashin hankali da sauran shi yasa haka kawai sai ka ga mutum ya ɗauki igiya kawai an same shi a gida ya rataye kansa ko ya samu wuka ya farka wata jijiya kawai ya mutu saboda me ya rasa yadda zai da rayuwar sannan cikin waɗannan guda bakwai shida ɗin da suke saura za ka samu kuma kashi ɗaya za ka samu shi ko mashayin giya ne ba da aiki sai shan giya night club ina ne ina ne ina ne ina ne haka rayuwarsu take sannan kai nisa ma a cikin waɗansu wuraren a turai za a ga mutum yana tafiya tsirara mace sai ɗan kamfai da safa ya sa gilas ɗinsa ka tsaya kana kallo shi ke na ce wannan bako ne yanzu ya zo mace tana wanka kawai in ta shafa soso da sabulu a jikinta ta tuna da wani abin da za ta saya a supermarket kawai ya ta fito da wannan kumfar da kuma ya tana da yanki to kaga waɗannan aifan 'yan adam ba ne ba sai dai ka kira su dabbobi a cikin dabbobin ma dai ka kira su karnuka ko aladu to idan ka dubi haka duk wani abin da kake tunani in ka dubi rayuwarsu sai ka iske cewa ba sa cikin ni'ima saboda me sun rasa hasken ƙur'ani domin ƙur'ani shine ke mai da mutane su zama 'yan adam duk wanda ya rasa hasken ƙur'ani to kamar ya rasa iskar da zai shaƙa ne za a ga rayuwarsa a cikin bala'i da fitina shi yasa sa'ad yake cewa kuma su gargaɗi duk wanda ya saba ma Allah wato akan tauhidi sannan ya saba ma annabawa bi shiqawatid daraini to yana da tsiya a duniya kuma yana da tsiya a lahira tsiyan lahira kuma ta fi ta duniya don a cikin azaba ne shi yasa Allah ya ce li Allah ya kuna lin nasa ala Allah hujjatun ba'da rusul sai Allah ya ce dan kada kuma su ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir dan kada a tashi kiyama mutane su ce ma ja'ana min bashirin wala nadhir ai mu mai gargadi bai zo mana ba mai bushara bai zo mana mai gargadi bai zo ba faqad ja'akum bashirun wa nadhir mai gargadi ya zo mai bushara ya zo sannan sai ubangiji mabuwayi da daukaka kamar yadda malam ya kawo yace farkon manzo a bayan kasa shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi yasa inganta cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim ranar tashin kiyama hadisin shafa'atul kubra hadisin nan mai tso wanda manzo Allah yace fa yakunu ya fa yaquluna ya nuhu anta awwalur rusuli ila ahli al-ard idan tsayuwa ta tsayuwa za a nemi annabawa da manzanni su yi ceto bayan Allah da salihan bayi za su soma zuwa wajen annabi nuhu alaihi salatu wassalam bayan sun je wajen adam sun masa kirari adam ya ce a a kun manta an ce kai in ci bishiya na ce sai su zo wajen annabi nuhu annabi nuhu za su yi masa kirari su ce an ta'awwalin rusul kai ne annabi kuma kai ne manzo na farko a cikin wannan tafiyar ka nema mana ceto a wajen ubangiji kaga cikin hadisi manzo Allah ya tabbatar da cewa annabi nuhu shine manzo na farko sannan kuma ya sake inganta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الله يتي ومنك ومن نوح وأولهم نوح أن تنبيهم الله الله صلى الله عليه وسلم أكا تنبيشي وانيني فرقا منذ سيما الله يتي أولهم نوح ثم أول فأول فرقا منذ أتكم ولا تبيشيني عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام وبنجي مبوائي للأكاكا ya cika manzancinsa da aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakin aktharu an-nasi la ya'lamun Allah ta'ala ya ce walakin rasulullahi wa kataman nabiyyi wato waɗannan annabawan gaba ɗayan su dukkanin su karantarwa su guda ɗaya ne shine mai shine tauhidi shine tauhidi shi yasa Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir ba wata al'umma da ce Allah ya aika mata manzo duk al'umman da Allah yayi sai da Allah ya tura musu manzo da tafiyar ta zo karshe sai aka cike manzancin da annabtar aka rufe ta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kam arsalna min nabiyyin fil awwali da yawa Allah ya ta aikowa ya ta aikowa don me don Allah ya yanke hujja akan mutane li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana don wanda zai halaka ya halaka da hujja ya zanto ba gajiya ba cikin aika masa manzon shi ne ya zaɓi halaka wanda zai karɓi shiriya ita ce tauhidi sai zanto ba tursasa shi aka yi ba gaskiya ce aka gaya masa sai ya karɓe ta ina fata ana fahimta Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtanibu at-taghut a cikin kowace al'umma Allah ya tura musu manzo manzon da yaje abin da yake gaya musu ku bautata mu Allah ku nisanci bautar wani wanda ba Allah ba irja'atuhum ar-rusul min bayni aydihim wa min kalfihim Allah ta'budu illa Allah an aika manzanni min bayni aydihim gaba ga wadancan da bayan su duk an aika amma me suke cewa Allah ta'budu illa Allah kada ku bautata ma wani wanda ba Allah ba haka Allah ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah yake ba mu taba aikawa ba min qablika gabaninka min rasulin wani manzo ko annabi daga cikin annabawa illa nuhi ilayhi sun masa wahayi me muke masa wahayi shine bauta Allah shi ɗaya kuma a nisanci dukkan wani abu wanda ba Allah ba. La ilaha illa ana fa'abudu, ni ne kaɗai abin bauta saboda haka ku bautata mana ku ji tsorona. Wato wannan shi ne saƙon annabawa gaba ɗayansu, menene saƙon shi ne bautata ma Allah shi ɗaya da kuma nisantar dukkan abin bauta wanda ba Allah ba. Waɗanda suka bautata ma Allah shi ɗaya to ane masu bushara waɗanda suka ƙi bautata ma Allah suka bautata ma wani Allah to su kuma ana gargaɗinsu ina fata ana fahimta kenan a taƙaice abin da za mu fahimta a wannan nukuɗa shine dukkan annabawan da Allah ya aiko sun zo da saƙo ɗaya shine saƙon tauhidi wannan saƙon tauhidin kuma shine musulunci ina fata kuna fahimta dukkaninsu gaba ɗaya sun karantar da musulunci shi ne bautata ma Allah shi ɗaya da nisanta duk wani abu wanda ba Allah ba duk haƙƙin Allah a bashi to waɗannan waɗanda suka bi wannan layin suna da bushara a gefe guda kuma gargaɗi zuwa ga waɗanda suka ƙibin wannan tafarkin to su kuma duk waɗanda suka ƙibin wannan tafarkin na bautata ma Allah shi ɗaya to su kuma ana gargadinsu cewa akwai azaba gaba gare su kamalu tauhidi wa tamamihi wa ta'riful taghut wannan matashiyar magana ita ce ta karshe mala yake cewa abinda ake nufi qala al-musannaf rahimahullah waftarada Allah ala jami'il ibadati jami'il ibadi al-kufr bit-taghut ubangiji mabuwayi da daukaka ya wajabta ma dukkan bayi gaba daya tun daga kan adam har ɗan adam na ƙarshe tun daga kan aljanin farko har na ƙarshe Allah ya wajabta ma duk bayansa gaba ɗaya ɗan adam ne aljani ne mala'ika ne duk halittar da Allah ya a bayan ƙasa ubangiji ya wajabta masu ne alkufur bi tsaguti kafirce ma duk wani abu wanda ba Allah ba cewa kar abautata ma kowa sai Allah wal imanu billah da kuma yin imani da Allah Allah ya wajabta a kafirce ma duk wani abun bauta wanda ba Allah ba kowaye annabi ne mala'ika ne a'a waliyi ne a'a shehi ne a'a wani abu ne san zuciya ne duk abin da ake bautata ma wanda ba Allah ba Allah ya wajabta ma bayi su kafirce masa sannan bayan nan wal imani billah kuma su imani da Allah in an ce ibada kuma mu daina takaita ma'anar cewa sai sallah sai azumi kamar yadda darussan baya suka gabata a'a ya shafi dukkan wani abun rayuwa ga baki ɗaya bauta ne ina fata ana fahimta ba wanda zai ce kayi da niyyar in ka yin ka samu lada ko in ka yin ka samu zunubi sai Allah ba wanda ke azurtawa sai Allah ba wanda ke talautawa sai Allah ba wanda ke ba da nasara sai Allah ba kuma wanda ke kayarwa sai Allah wannan shi ake kira tauhidi kuma wannan shi ake kira bautar Allah yadda da wannan shine imani in yarda da wannan shine kuma bautata matsago qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawzi Allah ya ji kansa da gafara yake cewa ma'ana tagut abinda ake kira tagut ma tajawaza bihi al-abdu haddahu dukkan abinda zai sa bawa ya ketare iyakar da aka yi masa wannan shi ake kira tagut wato duk abinda zai sa ka taka dokar Allah kana ji kana gani a cikin sararanka to wannan ya zama tsago ko matarka ne ko ɗanka ne ko shugabanka ne doka ce Allah ya sa kai kuma sai ya sa ka taka dokar kana ji kana gani ba tilas ba kuskure ba ba bisa mantuwa ba to ya zama tsagotinka kai kuma ka zama ya zama abin bautarka kai kuma ka zama mai bautata masa shi kenan ko kana sallah shi kenan ka kuma ba ta da wani amfani sai ibn al-qayyim yake cewa mimma abudin na wani abin bauta ne abin bauta wato ya zama maka abin bauta shi kake neman ya azurta ka wanda ba Allah ba to shi kenan ya zama tsagotinka ai mu ce Allah ne ke bada arziki to sai wani ya ce a'a ka zo ai maka tsafi in ka samu yaro kai luwaɗi da shi sai ka kawo mani da sai ya halaye maka tsafi shi ke nan ya zama tsagutunka yanzu ka saki Allah ka koma wajensa so carbin da za ka riko mai ƙwaya sha biyar da asuba ko ranar juma'a kana subhanallah subhanallah ba za ta cece ka ba ko kuma ya baka wani dafa iya ce ka raba ƙur'ani gida biyu in dare yayi ka taka izo talatin a kafa izo talatin a kafa ka taka ka ɗaga hannunka kana wasu karatu kuma kana yi wannan ya zama tsagutun kake sai malin ya ce au matbu'in ko kuma wani wanda ake bi ne a'a wani shehinka ne kake tabi duk abin da ya ce maka kai kawai za ka yi kai ba ruwanka da mai allah ya ce mai annabi ya ce kamar irin waɗannan 'yan sabuwar tafiya ko sai ga mutum da giya sai ce ai babu wani abu ai ku ne a wurinku ne take giya su an lamunce masu tunda suna da ilimin hakika to babu laifi ko kuma waɗanda ke zuwa kabarin waliyai haga matabu su mabiya ne kawai dama sunansu suka ce su 'yan tafiya ne tafiya sai ga yaro ya tara gizo a kansa kawai ya rungumi yarinya kawai yana iskanci yana cewa shehu ya halatta masa haka muke gani wa ma shaidina illa bi ma allimi ga yanan a fili in ana maulidi abin da ake gani social media duk ta tona masu asiri ana magana wasu suna zuwa suna ta gyara wani gyara za ka yi a wannan tafiyar mala ya ce au maɓa ko ko wanda yake ake yi ma biyayya ne shi yana daga wani wuri ne zai rubuto maka doka ya ce ka yi shikenan abun ko ya saba ma Allah sai ka yi abun ko sunna annabi ne in ya ce ka daina sai ka daina ya zama tsago Allahu akbar ka duba wannan magana da ibn al-qayyim idan ka kwanta bacci waɗannan abaiban uku ka duba ka gani baka ciki in baka ciki sai ka gode ma Allah ka roki Allah kare maka tsari da kake bin hasken Qur'ani da hadisi sai mala ya ce wa tsawagitu kafirun su waɗanda ake bautata mawa ake barin Allah a ɗauki haƙƙin Allah a basu waɗannan tsagutun suna da yawa wa ru'usuhum kamsa amma shugabannin tsagutai guda biyar ne shugabannin tsagutai waɗanda ake bautata mawa a duniya guda biyar ne waɗannan su ne jagororin duk wani wanda ya kauce ba Allah to su ne shugabanninsu na farko mala ya ce al'ibilisu la'anahullah shi ne shaiɗan wanda Allah ya la'ance shi shi ne wanda Allah ya ma Allah laifi guda biyar Allah ya tsine masa laifi na farko Allah ta'ala ya halicci Adam ya ce masa sujada ya ce ana khairun minhu na fi shi ana kairun minhu kaga laifi na farko kenan shine mai girman kai aqida ana kairun minhu ko gashi ne yanzu duk muna tare da ita na fi shi kudi na fi shi ilimi na fi shi matsayi na fi shi kaza na fi shi kaza ko na fi shi ma iya magana wani ma yace na fi shi iya maula in maulace kaga wannan aqida ce ta me ta iblis ana kairun min laifinsa na biyu shi ne mai kafirci Allah ya ce ya yi ya ce ba zai yi ba fasaje da mala'ikatu a jima'un illa iblisa ba wasu takbara wa kana minal kafiri laifinsa na uku shi ne mai shi ne girman kai wasu takbara ya yi girman kai me yasa ya yi girman kai yake cewa kalaqatahu min nar kalaqatani min narin wa kalaqatahu min tin laifinsa na hudu ƙarya yaje yema adam ƙarya bayan yayi ƙaryan kuma ya rantse wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kafin ne ce hal adulluka ala shajaratul kulli wa mulkin la yabala in nuna maka bishiyar da in ka ci za ka dawwama kuma za ka samu mulki na dindindin sai ce masa wannan ita ce bishiyar a ƙarshe faƙasa mahuma inni da kuma laminan nasi ya rantse masu da Allah ke cewa shi mai nasiha ne a ƙarshe kuwa fa'akala min hafa badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yaqsibani alaihima min warqil janna وناداهما ربهما ألم أنهاكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين أبكر الله يتي فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه laifinsa na biyar da ya Allah ya ce la'uguyan na hum ajima'i na illa ibadaka min humul mukulasina ya ce wallahi sai na fatar da waɗannan ‘ya'yansa duka da zai haifa sai na fatar da su ga baki da sai istisna ya ce illa ibadaka min humul mukulasina sai Allah ya ce ƙala falhaku walhaka a ƙulu la'amla an na jahannama minka وممن تبعك منهم أجمعين يا سلام to Allah ya kubutar da kai daga waɗannan laifuffukan guda biyar to Allah ya gama yi maka komai idan kuwa kana da tsaye daga cikinsu to kai ta roƙon Allah ya raba ka da shi laifi na farko ƙarya laifi na biyu hasada laifi na uku girman kai girman kai laifi na hudu wato shine ainihin munafunci sannan laifi na biyar shine kafirci duk wanda Allah ya raba shi da wannan to ana fata duniyarsa za ta yi kyau kuma lahirarsa za ta yi kyau sai malam ya ce wa man ubida wa huwa radin shugabannin dagotai na biyu shine wa man ubida da wanda aka bautata mawa wa huwa radin kuma ya yarda shi ne ma ya ce a yi masa bautar wannan ya zama ɗagut domin akwai waɗanda ake bautata mawa ba bisa yarda su ba kaga mala'iku ana bautata musu amma ba su ne suke umarni ba shi yasa in kiyama ta tsaya Allah zai tambaye su ويوم يحشرهم جميعا وما يعبدون من دون الله أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا يا سلام أتكين سورة الفرقان كده أتكين سورة السبع قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وتأسورة الفرقان ملائكوني ذات سبحانك تلكي يتبتها كريم ما كان ينبغي لنا أن نتكذ من دونك من أولياء بيداتي با أتي مو مك من يأمرني منسى ونيرك ونكو ما باينك يزنتو أنا بوت تامس walakin mata'atahum wa aba'ahum sai dai ka jiyar da su daɗi da su da ubanninsu hatta nasu zikira har suka manta alqur'ani wa kanu qauman bura so kasance mutane halakaku a cikin suratul saba subhanaka anta waliyuna min dunihim sarki ya tabbata a gare ka kai ne majibincin al'amarin su ya ubangiji kai ka sani bal kanu ya'buduna aljanna bari da yawan su aljanu suka bautata mu bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun da yawan su sun yi imani ne da aljanu wallahi haka muke a yau in ka tantance masu arziki ko masu mukamai sai ka tantance guda goma kai wani lokaci guda ɗari za ka lissafa cikin masu arziki ko cikin masu mukami ko cikin masu addu'o'i waɗanda ake kira malaman nan masu addu'o'i bokaye za ka ce to a cikin bokaye kam wannan babu ma ko guda ɗaya amma cikin masu arziki sai ka tara guda ɗari in kai ƙoƙari ka cire guda goma waɗanda suka samu arzikinsu ta hanyar Allah da annabi. in ba sa aka yi ba guda casa'in sun samu arzikinsu ta hanyar tsafi in ka sake raba guda goman waɗanda suka samu arzikinsu ta hanyar Allah da annabi to kuma guda tara za ka iske su kuma ba ta halattacciya hanya ba ne ba guda ɗaya shi ne ya samu na halattacciya hanya wato hanyar iblis ɗin da ake samun arziki guda biyu ce akwai waɗanda ta hanyar tsafi ne suka tara dukiyar to kaga wannan dama sun yi bankwana da lahirarsu duk wanda za a ba shi tsafi ya je kabari ko ya ɗauki wani ƙoƙo ko ya jika wani abu ko ya ciro wani likafani ko ya ciro iccen kabari ko ya ciro ƙasar kabari ko ya bi ƙasar mutum ko ya tafi sama ya ɗaura wani abu ko a ba shi wani abu ya sha ya rike da daddare ya tuɓe tsirara ko sa baƙaƙen kaya ko luwaɗi a sunanta masa luwaɗi ko da yaro ko a sunanta masa a ce je ya sadu da yarinya ƙarama wadda ba ta taɓa saduwa da namiji ba ko sadu da mahaukaciya ko sadu da kare ko karya duk wanda za a gaya masa haka da sunan ya samu mulki ko ya samu arziki to ka tabbatar cewa wannan ya yi ban kwana da lahirarsa ko wanda za a ba shi ƙura'ani ya taka ko ya rubuta da jini ko ya samu kwafin ƙura'ani kamar guda dubu ya saka a cikin sokawai ko ya katsa kashi da ƙura'ani wannan haddun malamai ne ke gaya wa mutane haka malaman fa amma waɗancan ba wai malaman sunna ba to duk wanda ya samu arziki ko mukami ta wannan hanyar to wannan fa kaga gabaki ɗaya ba shi ba lahira ya sai da lahirarsa sai dai in ya tuba to sauran kuma waɗanda suka samu arzikin ko mukamin waɗanda suka yi sauran cikin wannan guda guda guda tara din zaka iske su kuma sun samu ne ko dai ta hanyar sata da almundahana abinda ba sa son a faɗa ko kuma sun samu ne ta hanyar hodi kuntata ma bayan Allah duk fa da haka ake samun matsayin da mukami wannan shine ƙarshen zamani da Allah ya shigo da mu a ciki zamanin da gwagwarmaya ake ka fita da me ka fita da imani ka bar duniyar nan da imani saboda an kai labul ɗin da mutane ma ba sa jin cewa ma haram suke ci kuma saura waɗanda suke mabiya ba sa kallon waɗancan a matsayin waɗanda suke cin haram ko waɗanda suke bin hanya wanda take ba daidai ba a yau in kana da kuɗi ko ta wani hali ka samu kuɗi shi ke na magana ta tsari wani ne yake ba mu labari yake cewa ana a wani majalisi ne haka ana bayani akan zuwan dujal haka ce ai in dujal ya zo za a ga dukiya ga ta nan ba mai so saboda alamar tashin kiyama ne garken raƙuma guda dubu suna ta gudu a jeji ba mai so ba mai su neman wa za a ba dukiya ma ake a rasa sai wasu matasa suka ce a ai mu babban matsalar mu ma da dujal din har yanzu bai bayyana ba inda ba ya bayyana to mu da duk mabiyan sai in dai zai zo da kudi yace in yace wallahi tallahi mal yace wallahi mu matsalar mu ma da dujal din har yanzu bai bayyana in dai kudi to kaga wannan ita ce duniyar da muke rayuwa musulmi yana da bukata a karanta masa ƙura'ani yadda kake bukatar iska wallahi haka kake bukatar karantarwa ƙura'ani kuma ga ta yi kaɗan an ɗauki ƙura'anin kawai dodorudo sai mutum yana da bukata ne zai zo wajen ƙura'ani bari mu yi sauri an ce saura minti biyar tun da darasin ƙarshe ne malam yake cewa wa man ubida wa huwa radin da wanda aka bautata mawa yana so ashe akwai waɗanda ake bautata mawa ba su suka yi ba sa so kama annabi isa alaihi salatu wasalam kawon mala'iku Allah ta'ala yake cewa dangane da mala'iku mun karanta dangane da wani duk mun karanta a suratul furqan da kuma wato a cikin suratul saba amma annabawa fa Allah ta'ala yake a cikin suratul ali imran yana magana da annabawa yace lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum kafin nan ubangiji yake cewa baya dacewa ga wani annabi yace ma mutane kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyuna bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakidul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba da iza an ba wani annabi da ya taba kiran mutane cewa abota ta masa hatta annabi isa kanan tashin kiyama kaga zai wanke kansa a anta qulta lin nas ittakizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت ال... يا سلام يا وانك كان سكين ما لا يتي ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه shugaban ɗagutu na uku shine wanda yake kiran mutane a bisa a bautata masa kuma wallahi duk wannan abin da kake ji ana fada da shi ahli sunna suna fada da shi ana samun marasa kunya suna ce masu raddi a ko'ina wallahi akan wannan gabaci akwai mutanen da suka kira mutane akan su bautata musu suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba kansu kuma mutane suka yadda suke yi masu wannan abin kuma suka mutu da wannan aƙidar suka rubuta wannan aƙida a cikin littattafai kuma a yau ake karantar da mutane wannan tafiya amma saboda an samu mutane sun jahilci ƙura'ani sun jahilci hasken ƙura'ani kawai karanta mana shi ake yi karanta shi kawai ake yi ba a san ma'anarsa ba hakikalin ma'anarsa ba sani ba sai aka samu mutane suna ta bin wannan tafiyar kuna jin hudubobin juma'a yadda ahlus sunna malam alhamdulillah da zuwan social media din ka duba bayanai da suke yi mala da ayoyin qur'ani da salo iri-iri da hikima littattafan magabatanmu gaba daya ba wanda ahlus sunna suke kunya su karanta shi a majalisi irin yadda muke karantawa yanzu wanda aka fi jin haushin sa shine wa Muhammad bin Abdul Wahhab amma kuma littafin sa ne muke karantawa amma mutum in ya isa ya dauko jawahirul ma'ani ya karanta mana ya ɗauko diwanin shehu ibrahim kaula ya fassara irin yadda muke fassarawa a nan mutum ya yi sai dai kawai ka ga wani mara kunya wai shi ya tsaya yana yin raddi a wancan yana yin raddi a wancan duk shirme maganar guda ɗaya ce a bautata ma Allah shi ɗaya duk haƙƙin Allah a tabbatar masa duk wani mai daraja waliyi ne annabi ne a'a jikan annabi ne duk darajarsa ya je da darajarsa ba a inkarin daraja ko falala ta wani daga cikin mutane amma inda matsalar take mutum ne ya ɗau alƙalami ya ba kansa haƙƙin Allah wannan kowa ne ne shi ba za a saurara masa wannan ita ce matsala guda ɗaya duk littattafansu ga suna a cikin gida ba sa iya karantawa wani karatu ake yi dai mutum ya fito ya ce zai karanta me ya dai mutum ya fito ya ce zai karanta littattafan fiqh amma bai ita ya karanta littattafan tariqa ba a majalisi irin wannan wallahi bai isa ba ba za su karantu ba akwai wurin da ba zai fassaru ba duk iya larabcin da ake karyar an iya akwai abin da baka isa ka fassara shi ba domin mutane in suna da hankali sun mara jamu jibar ka za su da duwatsu kuna ji wannan wani nan da ya soma wasu maganganu kwanan nan aka ya yi shiru ka ce wai an zo mutum ya mutu wali ya zo ya kwace jakar ran daga hannun mala'ika ya zazzage ba wanda zai yadda da wani ba wanda zai yadda da wani kaga ya yi shiru ko kuma ka ce wai mutum ana tafiya a jirgi mai ya ƙare la haula wala quwwata illa billah ko kuma wani wai yana tafiya da waliyinsa za su ƙetare teku ya kama hannunsa suna tafiya kan ruwa shi yana Allah shi kuma yana kiran sunansa da muridin ya kira sunan Allah kawai sai ya ƙasa ba wanda zai in dai mutum na da hankali ba wai ya sha wani ƙwaya ba ya zai yarda da wannan tatsuniyar tona gwadu shi ne abinda ke rubuce a cikin littattafan fa duk irin waɗannan ƙarerakin mutum ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba kansa kuma har wani shaki ya fito wa wannan abin yake karewa Allah sauki malam yake cewa da wanda ya kira wani akan ce ya kira mutane akan su bautata masa wa man da'a shay'an min ilmi al-ghaib da wanda ya da'awar cewa ya san abin da zai faru gobe wanda ke bugun al'aluma ko waɗanda ke bugun ƙasa ko waɗanda ke duba taurari ko waɗanda suke bokaye wanda duk ya da'awar cewa ya san abin da zai faru gobe to wannan yana cikin waɗanda suke shugabannin tsagut domin babu wanda ya san me zai faru gobe in ba Allah ba mutum na biyar daga cikin shugabannin tsagut malai ce wa man hakama bi gairi ma anzalallah da wanda ya hukunci da abin da ba Allah bai saukar ba wanda ya canza dokar Allah ya yi hukunta mutane da abin da Allah bai saukar ba wanda ya zama tsagut malai ce wa dalulu qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala la ikraha fi din babu tilas a cikin addini kan ta bayyana rushd min al-ghay hakika shiriya ta bayyana daga bata an harka cocilan gatanan ta ƙura'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ba ma inkarin wani daga cikin waliyai in yana da waliyyar ta kasa ya je shi ta shafa jikan annabi ne ya je shi ne wannan za ta amfana da falalarsa amma wa muke bi muna bin ƙura'ani muna bin hadisi da dukkan malamin da yake bin ƙura'ani da hadisi wannan ita ce maganar hadihi bi ba'atuna wannan ita ce hajjamu faman ya kafur bi tagut sai Allah ce wanda duk ya kafirce ma tagut wa yu'min billah kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati alwusqa hakika wannan yayi riko da igiya mai karfi lam fisama laha wanda ba za ta yanke ba wallahu sami'un alim Allah shine as-sami'u shine mai ji al-alimu ko masani wa hadha huwa al-ma'ana la ilaha illa Allah wannan ko ita ce ma'anar la ilaha illa Allah malamai sun tattauna suka ce menene ake nufi da qad tabayyana ar-rushd ar-rushd menene ar-rushd shine malam yake cewa dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-rushd shine musulunci al-ghayy fata shine dini abi jahil shine addinin da duk ba addinin musulunci wato wannan fata ne al-urwatul wuthqa igiya mai karfi malamai suka ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wannan ita ce igiya mai ƙarfi wadda ba ta kucewa to muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da bin tafarki wanda yake na musulunci igiyar nan wadda take mai ƙarfi wadda ba ta yankewa muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a kanta mala yake cewa a ƙarshen hadisin sai yake cewa ra'asul amru wa umudihi wa zirwatu salamihi wa fil hadisi ra'asul amru kororowa kowane al'amari al'islamu shi ne musulunci wa umuduhu sauyunsa as-sala ita ce sallah wa zirwata salamihi tozansa kuma aljihadu fi sabilillah yin gwagwarmaya don tabbatar da addinin Allah wallahu alam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sahbihi wa sallam wannan shi ne ƙarshen wannan littafi na babban malaminmu abin duk da muka faɗa daidai Allah ba mu lada sittin daga farko har ƙarshe wanda ya kasance kuskure ne kuma Allah gafarta mana muna tawassuli da wannan karatu Allah ya sa ya zanto mai amfani a gare mu gabaki ɗaya muna tawassuli da wannan karatu ya Allah ka gafarta mana duk kurakuran da muka yi tun daga farko har nan ya Allah muna tabbatarwa kasawa ne ya Allah ka gafarta mana duk abin da muka faɗa ya zama daidai tun daga farko har zuwa nan to muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu ladarsa idan ba ku abin nan ba majalisi kusan guda arba'in talatin da tara ke majalisi talatin da ɗaya muka yi muna karanta wannan to muna roƙon Allah wato kenan mun kusa shekara kenan muna mutum da kaga sati arba'in da takwas ne ko a cikin shekara mun yi sati ɗai-ɗai-ɗai sati talatin da ɗaya muna karatu a cikinsa to muna roƙon Allah ta'ala ba mu lada kuma insha Allahu za mu biyo bayansa da